أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو تو يقول أبن ما لا يقول وإن شمبيتوتي وفتح الله في هذا العام وآخر شيء يتو في هذا العام أولنا شكرا تدوه بقريبي لقوم شاهدوا لك هجرة أي العام الذي انتقل فيه سيدنا رضي الله عنه من كلمتانا شكرا بشهر كان يبرد كلمتانا فتح الله بفضله له فتحا كاملا تاما واضح البرهان لم يكن فكان ده بيديه Mm-hmm. يقول ما بين سوى وفي هذا العام أولا شكرا انتقل سيدنا فيه سيدنا رضي الله من حضرة المثانة إلى الشلالة وأبي سمقون يبرت المثانة يدي شلالة وأبي سمقون حسب ما تقدم كما يدي ذبات مبينا أي بيان إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا رضي الله عنه في تلحين هذا الورد المحمدي لسائر الأنام في اليقظة للمنام ita kamar yadda bayani ya gabata ga izinin da manzala ya washe tijjani cewa ya bada wannan wurdi ga dukkan halitta ga baki daya wannan izini an bashi a farke ba a bacci ba wa huwa ay wirdu al ma'zun lahu fi tarkini bi zalika al waqti wato izinin wurdin da aka masa izini ya bayar shi a wannan lokaci lil khasi wal ammi ga hasa da ammawa shine al istighfaru was salatu ala nabi عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن باشك استغفار جل صلاة النبي واستمر على تلقينه الذكرين فقط سجن يشغبا yana ba da wannan zikiran guda biyu istighfari da salatin annabi liman rajiba fi zalika ilayhi da wanda yazo wani shehu da yana so ila ra'ati tilka al-mi'ati hazwa farkon wannan shekara wa hiya thaniyatu ba'da al-alfi wato shekara ta dubu da ɗari shekara ta dubu da ɗari biyu ko a wannan shekara aka ƙara masa min hajjirata sharifa haka ma ta kaddama tambihu kamar yadda faɗakarwa ya gabata alaihi fatan mamma da husar Allah wa sallam sai maza Allah ya cika wa shiwar jani alwirda wannan wurdi bil kalimatu sharifa da la ilaha illallah da ta an bashi istighfari salatu annabi to a farkon wannan shekara ta hijira sai aka bashi kuma hailala sai ya zama istighfari da salatu annabi la ilaha illallah wa kamulat bihi bi sabbi zalika al-mahasin al-qa'iqat al-munifa sai sai wannan wuri sai zama ya cika saboda wannan kyautai kyautai mafi fici madaukaki fa inda zalika to daga sannan ne fa zahara alayhi min arwal al-huda fasaki hafan shirya suka tabbata suka bayyana da shawar jari wa asrar al-riba asirta afsin da ubangiji ya tabbata da shawar jari مستعد به للهداية والإرشاد ونشوف الثاني يرمى شريعة كنن دون شريعة دمتان والدلالة بالحال والمقال تشريعة دمتان أحال تدمغنسا حتى ما يوصل يوصل لحضرة رب العباد كهر أبو ما رزقه قيمة الزواج حضر الله وتردف عليه من أنواع الخيرات والبركات والفضائل ما فاق به كل عرب كي الخيري دع البركوكي دفي في شفي في شيء suka jeru ga shehu tijjani nau'o'insu wanda ya shi jana ya fi fice dukkan wani masanin Allah wasilin mai sarar da mutane zuwa ga Allah wasu dikin kamilin ko kuma wani siddiqi kamilin sai abu alkhairi da ta jirwa ga shogun wa zalika wannan kuwa lima ukurma bihi saboda abin da aka girma mun shehu jana da shi min talaki na daga gamuwa da manzo Allah din dai wal istimdadi da neman dadi da ya samu daga annabi bila wasidatin ba wani wasida min sayyidul wujudi daga shugaban samamu ومن بعل مع ومن بعل معارف ما بقسنا الله الذي إليه تنتهي مساند كل فضل wanda shi manzon Allah dukkan wata falala jingina ta tana karewa ne ga annabi wujudin dukkan wata baiwa ana dangana ta ne ga annabi min hazal waqti daga wannan lokaci allazi hasala lahu al-fatuhu al-fa'iq wanda fatahi mabibi ya bayyana ya tabbata da shi zai wal atfu tamu da da tausayi wato wanda yake cikakke in sai da khalaiq daga shugaban halitta manzon Allah tanazzala sai shi wata ne sauka kuma lil ifadati don fa'idantar da aƙalibi na masu nema a wurinsa wa tarbiyyatul muridi da kuma tarbiyyantar da muridai arragibi na masu kwaɗayi a masu son wurin aurensa wata zahara to anan ne shi zan ya bayyana bil mashaya khati da shehuntaka wato yana bada wurin alkamila ta shehuntaka cikakkiya bainal ibadi tsakanin bayi wa sara yaqbalu man yuridu man yuridu alayhi lil istibta'i sai shi janaba yana karban duk wanda ya zo masa dan neman fa'ida lil istifarat wanda duk ya zo neman fa'ida shi janaba sai karbe shi wal akhadh anhu duk wanda ya zo zai karba a wurin sa shi janaba ya karbe shi min sa'ir al bilad suna zuwa daga dukkan garuruwa ba'da an kana shari'at sana sulli min zalika kasira harbi da can kafin ya ga manzon Allah abinda waliyyi suka bani na dariƙoƙin su da asirce asirce idan mutane sun zo karba yana mai tsananin ki da gudu baya so ya bayar ina gudu amma tun da ya ga manzon Allah kuma to shikenan duk wanda ya zo sai ya bashi amman yuzibu ila tilkal masalih wato yana gudu ga wanda duk ya zo yake neman ya dangana shi zuwa ga wannan wannan masalaci wa qad kanat ta'tilu fulu jama'a jama'a suna zuwa wannan shurjani wa huwa bil hamrat tilmisaniya lokacin da yake fa'na tilmisana qabla an yahdiya min sayyid al-wujud sallallahu alaihi wasallam kafin ya samu rabo daga mawada annabi jama'a zai bihi da irin abin da ya rabo da shi da ya samu rabonsa a wajen annabi من هذه المشاهدة يعني لو أنهم غني قرقر فيطلبون منه الترحيل لو أشن ذلك في المثال جنا مثلا إذا ظهورا فسنا في باسو والدخول في صحبته فسنا في الزماء المعجلان على طريق المشي أخا ثاني شيء وانتقى المعروف العكسني فيم فيمنح البعض ويلقن البعض وسو يباسو وسو يلقن مسو لكن على نهج الأخوة أما ينا بازني أكام hanya ta ɗan uwantaka ba ta shuruntaka ba kawai ɗan uwa ne sun zo ya ba su akan ɗan uwantaka fillahi ta'ala wa sabilin tawbatul ma'lufa da kuma sun zo ne akan hanyar su zama almajiran sa kamar yadda aka saba wa yusiru hashur da yakan yakan bayyana wa liman talaqqana minhu ga wanda ya lakana masa bi an ya kula sai shi da shi inna ma nana ashabu a adami da ku duk abokai ne duk muridai ne wa ammal mashayakhatu amma wai shehun daga fala ni ba shehu bane a adani da kudu da muride ne ko hada yake wannan ma kauni radiyallahu anhu tare da cikin da facewa shi da jani kana ma'zunan lahu amma fa izini a wayancan dari kokin da aka bashi amma in ya bayar ga abin da yake fada fi tarbiyya daga tarbiyya amma fa izini ga tarbiyya mufawwadan ilayhi biha an ni kalamar duka ga shi da jani ma'udan amma sa alƙawari liman laqanahu ga wanda duk jani ya bawa بالضمان التام زي سامو لمانا تكتيا من المشايخ الكاملين دغ شيونه كاملا من السباش والعارفين المقربين da arifai masana Allah muqarrabai sun tabbata masa duk wanda ka ba mu musallamana alwasilin wanda suka masu sadarwa kama arabta zalika kama inda ka san haka dai shi ma sabaka daga abin da ya riga wama zalika amma wannan bai zama ba illa bu'li himmati duk wannan abin shi da nake ni san himmata ne وكمال شركه da cikar gaskiyarsa ma Allah ta'ala tare da Allah fi mu'amalatihi a cikin mu'amalar da yake yi wa khidmatihi da hidmata radiyallahu anhu Allah ya dade shi arda wa yada da shi wa mata'ana Allah ya je da mu dadi wa sahira ikhwana da sabakin qawm billahi na Allah bi mahabbati da soyayyarsa wa ridahu da yaddasa kuma sharan nazim sannan mai mulatul muridi ya nuni rahimahullahu ta'ala ila ma hasala li sayyidina radiyallahu anhu ina abin da shi zani ya samu بعد اتفاق هذا هذا الفتح بين ان اتفاق يا زمان فتح شيء كمان انما ده الاكبر له الذي هو الاجتماع بسيد ولد عدنان فتح كنا حدوا ده يشو ده شغبان عدنان من بعد الفيضاني ده الرنجا ينقرن قرنيه بالعلم ابن شدان يا زمان يا سامو na ilmi ladunni wa garibi zauki da zaukin sa wanda yake bako ba sa ba ganin sa ba والوجدان da wajadu irin wanda aka yi ganin sa abubuwan da ba saba irin ganin sa ba sai malam yace me wafada bil ilmi ladunni wala ata li sha'bin qunnatan izhamala kam ayatin fassaraha yawman bima kassara anhu sha'u man taqaddama wa kam hadithin ghamidin ma'nahu bayyanahu hatta badasnahu wa kam li hadha shay min ibara halla biha mustashkil al ishara yace wafada bil ilmi tun daga fa lokacin shurjani ya game da manzan Allah to sai fa shurjan kuma aka ta kwararo masa ilmi ladunni wanda wanda wa allamnahu min ladunna ilmatana wala ata li sha'abin qunnatan ilhamala wato ilmin shurjani bai taba bi ta tsakankanin dutse wanda yake tsoron ruwa ba wato ilimin bai gudana ba komai wuyar abu idan shehu jani ya shigo da bayanin sa to bayanin shehu jani sai ya shiga ta cikin wannan abin kuma an fahimce shi kam ayatin yace da yawa ma aya fassara shehu jani ke fassara ta alqur'ani yawman wata rana ya fassara ta bima qasar anhu sha'u man taqaddama ya fassara ta da irin abinda wato ilimin wanda suka gabata ya takaita gabarin irin fassara shehu jani wato ya fassara aya ta alqur'ani irin fassarar da magabata waɗansu ba su fassara ba wa kam hadisin ganizin ma'ana ku kai ce da yawa ma akan samu hadisi wanda ma'anar sa mai wuyar ganewa ce mai wuyar fahimta ce bayyana hu so ta ne ya bayyana ma'anar wannan hadisin hatta bada sana'u har hasken wannan hadisi din ya zama ya bayyana kowa ya gane shi wa kam li hadha shay min ibara kai da yawa ma akan samu fasarce fasarce na shay na wannan shay shine shay zani halla biha mustashkil al ishara bayanin nasa ya warware isharori da yawa na suke rikici suka rikice والعلم اللدني علم اللدني ده بقى هو علم الوهبي شنو علم ده الله يبقى الذي هو أي هو الذي يحصل من لدنه تبارك وتعالى علم ده الله يبقى كما في حق عبد الحضر كما علم ده الله يبقى يبقى باوا كنا حضر ليش وعلمناه من لدنا علما وهذا العلم شو أن علمي هو علم العلماء بالله شنو علم مثلا الله وأن الله كل شيء يبقى بقى كراتي بقى لتابي kawai ilmi ne na dunne wafil kalami fi tahqiqi hadha al-manaqi qulun akwai magana mai tsawo a cikin tabbatar da wannan hanya da muka bada ta ilmin laduni wa khurujin akwai kuma fita amma qusida ga abin da aka yi min ajlihi saboda shi fi hadha at-taqyid al-maqul a cikin wannan wato rubutu wanda yake abin abin magana وما تقدم في في المقدمة أمن لي جبات المقدمة من ذلك na daga wannan can baya can baya farko littafi abinda muka gabatar a ilmin ladunni din amma wannan magana yace kabin ya wadatar fi ta'arifi haqiqatihi bil bilad cewa ni bayanin haqiqar da gaba daya anan wa man arada al istihsa'a wanda yake so ya bibi ya bibiya fi zalika cikin wannan fal tsali maganahu min kutub ahli tahqiqi wa mahalli yaje duba inda malamin suka magana a cikin littafin ma'abuta haqiqa da wurin da suka magana zai ga dogon bayani akan wannan wa shi'ib bil kasri at-tariq hanya wa qila aka at-tariq fil jabal hanya a cikin dutse ita ga cikin shi'ib yujma'u ala shi'ab wal qunnatu zirwatul jabal sururul dutse wa tutlaq ala ar-rabwa ana tunu wa ana tunu qunna wal kadya aidan wa hamala ay jara ya gudana wa arada bi hadhihi al-jumla abinda malai jumla da wannan jumla anna ilmuhu radiyallahu anhu ilmin shuhud jani lamma fara sadda ya gudana ya kwaranya jara ya gudana ne mun sajiman yana mai yana mai gudu fi mun hadirin a magangari min albasiti na hanya walam yajir bai gudana fi sha'abi qunnatin wato ilimin shirjan bai taba gudana a cikin wato wato hanya ta dutse ba tsoron ruwa dutse ko tsawara ko tudu aushe'in ko wani abu ya atarihu da zai da zai da zai tsare shi bayanin shi dan inda zai fita kan dutse ne ko kan tsauni to ba dutsen ba zai tare bayanin shi dan ba ya hada ya da rido da zai hana shi bayan harihu har a ce bayanin nasa ya dawo wato bayanin zai tafi ne ko da dutse ne a gaban sa sai ya fada dutsen ko tudu ne sai ya fita kan tudu sai dai kowa ya ma'ana in da ya bayani to kowa sai ya sai ya fahimci bayanin aw yaqib ala al-jiran ko kuma a ce a'a bayanin nasa ya taho kuma amma ya kasa gudu ya kasa wucewa a wal kalamu ala tariq at-tamthil wannan zance da yi ka gani da yake a shay bi qunnati mina yace zance ne wato an an yi shi ne bisa ga hanyar tamthiliya wa zahiru yace amma zance mafi mafi bayyana wato kamar karin magana kenan shine tamthil والظاهر كما يعني انه ماخوذ wannan magana an ciro da min masalin daga wani wato karin magana na larabawa masalin sa'ir karin magana suke yawan amfani da shi aw talmihin ko kuma a wani nuni ne da larabawa suke ila kisatan zuwa ga wata kissa aw baiti shirin ko kuma a yana nuni ne zuwa ga wani baiti na waka إذ لا يحسن لا يحسن الإتيان بمثل هذا لا يحسن الإتيان بمثل هذا عند علماء النقد والبلاغة wato baya da kyau a ce malaman na fadu ko na balaga sun zo da irin wannan illa idza kana kazalika sai in abu ya zama kamar hakan shi ne ake saba misali da shi abinda dai in ya taho ba mai kare shi shine abin da ake nufi walam yahdurni al'alama akhadahu mai sharhin nan yake tuni banga inda malamin turo wannan karin magana ba ko a waka ne ko a masalin arabi ne ban gani inda wurin da ya turo shi ba kaman asara alaihi amma wanda ya gano inda malamin turo wannan karin magana fali yashaquhu bi hadha al-mahall to ya riskar da shi a wannan wuri kaga amana ilmiya kenan saboda haka su malaman da saboda tsoron Allah su in duk abin da kaji sun faɗa to suna da tushe inda suka samu a abu ko a alkur'ani ko a hadisi amma ba za su taɓa faɗan abin da ba su san asalinsa ba ko menene in kaji sun faɗe shi to sun san asalinsa da saboda haka irin wannan malamin kaji sun faɗa hadisi kawai faɗe shi hadisi ne na annabi sun san asalinsa sun tabbatar da shi su sun gani sun in kai ma an karatun ka ya kai wani lokaci za ka iya gano inda suka ciro wannan hadisi din amma ba za su faɗa ba muddin ba annabi ne ya faɗa ba in kuma wani abu ne wanda ya shafi aya ta alkurani ba za su faɗa wani abu akan ta ba abin da Allah yake nufi da haka ba saboda tsoron Allah ko zaka duk abin da suka faɗa za ka irin malaman da ba kamar irin na yanzu ba in mutum ya faɗa hadisi a kai kawo salsalarsa ko kawo waye to duk ba su ba tsoron Allah bane a ciki shi ne tsoron Allah ba zai faɗa ba ba zai faɗa abin da annabi faɗa ba duk abin da kaga ya gano inda ya gano inda annabi inda annabi ya faɗe shi a wurin da ya faɗe shi har ya fita ya faɗa amma shi ya faɗa abin da ba annabi ya faɗa ba ha sha ba zai faɗa ba yanzu ne an faɗa abin da ya ce yana ka samu shi ko ka gani ko ko kuma an hadisin da maka ba a ce mawdu'i ne annabi bai faɗi wannan hadisin ba in abin da hadisin ya faɗa bai dace da ra'ayinka ba sai ka ce ayin mawdu'i ne sadaka su haka bayan Allah ya ga shi bai ga ya san dai masalin arabi ne wani karin magana na larabci amma bai gano ce a ina yake ba bai kuma nuna cewa ya tafi kuma akan a'a shi bai san inda aka shiro din ba amma in kai ka san inda ya shiro wannan masalin arabi to in ka zo karo shi ka sa shi a nan wurin kaga amana ilmiya ce in malami ya gwanince kowane gidaje za su ga misali kowane malami da irin abin da ya gwanance wani ya gwanance akan luga wani ya gwanance akan tafsiri wani ya gwanance akan hadisi wani ya gwanance akan fiqh wani ya gwanance akan musalawar hadith wani ya gwan kowa da irin abin da ya zama gwani a ciki idan ka zo masa da mas'ala ta fiqh sai ce a je ka wurin malam wani shine faqih amma na yanzu duk abin da aka zo da shi an sani kowa ka san fiƙi ka san hadisi ka san mustarar hadisi ka san nahawu ka san balaga ka san luga ka san komai a tambaye ka amana ilmi ilmiya in aka tambaye ka abin da baka sani ba ka mika abin wurin wanda ya sani shikenan kullu ilmin sal anhu ahlahu kowane ilmi ka je ka tambaye ne wannan abu amma ba yanzu a fito mutum shekh komai ya sani ba ko aka ce maka farfesa komai ka sani ko aka ce maka dokta komai ka sani musamman ma aka ce mutum farfesa magana ta zama ita ce kar a haka bane ko shi yanzu ya zama farfesa ko duk abin da nake in dokta ka zama akwai abin da kai kai kake zargin a kansa ba ba wani akan luga ne wani akan naqali ne wani akan hadisi ne wani akan harku ne wani akan nahawu ne wani akan arud ne amma za a ce mai dokta amma akwai abu tsaye wanda shi ya zo shi ya dauka ya yi rubutu a kai shi aka ba shi doktar to an ce maka dokta shi ke na yi shi ke na da abin da kawai ai dokta ne ba ko kuma a na ce maka farfesa duk abin da farfesa ya faɗa shi ke na ai farfesa ne ya faɗa ba magana ba ba kamar yan boko su ma ka ce farfesa ya ce abu to kamar Allah ya ce ba ba musu ba haka ba ba haka ba haka ba haka ne ba duk wani abu barbe da ya sani ba ba duk wani abu da ya sani ya san wani bai san wasu ba ba kowane fanni fanni fanni mutum ya san duk abin da ya kawo da cikin kenan idan mutum an tambaye shi abin da bai sani ba maimakon ya ce a'a ban sani ba sai ya ce ya sani shi ko ita ko an ce la adri nisbul ilmi aka tambaye ka ce ban sani ba to ka samu rabin ilimi kurun ban sani ba ko kuma a an tambaye ka kan magana ɗariƙa shin ɗariƙa ka a a kaza ku je ku tambaye yan ɗariƙa su ne suke ɗariƙa su suka santa sai su muku bayani amma kai ba ɗan ɗariƙa ba an zo an maka tambaya a kan ɗariƙa sai ka kace a a ɗariƙan nan ai kafirci ce ai shirka ce ai bid'a ce kuma kai baka santa ba mutum ku ba zai yi bayani kan abin da bai sani ba sadaka kowa shi ne da ya kawo rikici amma da kowa zai tsaya akan abin da ya sani to da duk an zauna lafiya da wannan ya shiga hanyar da ba ta shiga bayan karatun da ba na shiga bayani wannan ya shiga abin da ba wannan na shiga ya bayani kamar wanda aka tambaye shi wa man ya ashi ko an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan wai sai ce wai wanda ya rayu ga ambatan Allah za Allah zai hada shi da shaytani wa man ya ashi wa man ya ashi kaga wanda yake malami ya san ba haka bane akwai asha ya ashu akwai asha ya ishu asha ya rayu ya ishu yana rayuwa ko akwai asha ya kau da kai ya ashu wa man ya ashu an zikir rahman wanda ya kau da kai ga ambatan Allah da shi ne amma ba wanda ya rayu ba shi kawai saboda ce ya zikirin ya ce ai wai Allah ya ce wanda ya rayu ga zikiri da Allah zai haya kuma mutum da ke ambata Allah kuma Allah ya haɗa ka da shaɗan ai ne zikiri ne zikiri ba shi ba shaɗan da kun fara zikiri shaɗan gudu wuce yi saboda haka in baka san abu ba ka bar wanda suka sani da fassara wannan malami ya san cewa bai san komai ba bai sani ba dan da bai bambancewa tsakanin asha ya isu da asha ya asu saboda ka shi malami ya san da ya fasara wannan ya san a sarai kawai to shine duka gari juma ta faru kowa ya tsaya akan abin da ya sani ya yi bayani akan abin da ya sani abin da baka sani ba aka tambaye ka ka je ka tambaye ka tura mutane wurin wanda suke ma'abota abu sai shi maka bayani amma ba ka ce komai ka sani zaman ka shehu dokta ko zaman ka farfesa ba wai sai aka ka san komai ba a wani fannin baka san komai ba yauwa ba shi ne karshen ilimi ba wanne ya ce aya yi abinda ya ce ya ce kama ayatin fasara harin nan abinda yake nufi da ayatin nan aya al-ƙur'ani waƙar sarar idraka wani shai'i lam yi ballibu ilmuhu wato ya takaita ruskarsa ga abin da bai ilminsa da kai ba wa sha'awu algaya da matuƙa wal muradu huna almuballigu min ilmi wato abin da wani gaya wani wani abu na ilimi da mutum ya kai shi ya kai gaya wal haditha wanda gani bi anayyu an khabar an rasulillahi labari na manzan adda manzan labari ko maganar da manzan labari وغامر من غمد الحق يغمض غموضا من باب قعدة غمض يغمض غموضا من باب قعدة خفية معناها غمض غامر أي قوي وغمض بالضم كما لغة انظر المصباح كذوب مصباح قاموس إنه والثناء إن شاء الضياء وحسكي والعبارة معروفة أبنك في عبارة ثانية والإشارة في اللغة abinda ake cewa ishara a mutashkilar ishara abinda ake cewa ishara a larabci ita ma sananniya ce nuni aida wa ya tamiluhu annazmu yana nufin ya iya daukan kuma nazami yake nufin mutashkilar ishara fa ya um ya game kowane wa ya tamilu isharatul awliya'i kuma yana yiwuwa abinda yake nufi mutashkilar ishara abinda waliyai suke nuni da shi yana warwarewa fa ya khussu sai zama wato wannan ishara ta zama خاصة جنب أما وأدم بدم كسنجوا وهو الأظهر إتت ما بيبينا بل هو المتعين هنا شين أبندا ما لهك نبي أنا دي وشوف جامعة وروري أبو بول دولية سكفتا والليل شو متعين يقول والله أعلم يقول إن ما لنا شيء ولا ما أكرم الله تعالى بفضل الواسع بفضله الواسع العظيم سيدنا رضي الله عنه بالإجتماع بهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام sadda Allah ya girmama shugaban mu shaudu jani da haduwa da wannan annabi mai girma salati da mun tabbata a gare shi da falalar Allah mai yalwaciya مغنيا وهذه بما هذه به يا رب ودل إن أبن يا رب ودل من كمال العطف والإقبال ندجا تكت كيف توسع da fuskanta fada bil ilmin laduni khati sai ya kwaranya da ilmi wanda yake ake ake bare shi daga wurin ubangiji al khati bil kumal wanda yake ilmi ne ke bantace da kamile min ahlul qurb nan daga mabota kusancin ubangiji to fa hulil rijali da bujman mazaje ففسر شرجا يفسر كثيرا من آيات القرآن الكريم دعوة دعاية القرآن بما قصر عنه إدراك غيره دائرا أبندر فهمت وننسى يتقعت لكيوا في الحديث أحاديث في الحديث والقديم دا دا شم دا دا ندا دا لنوبة ما أكتون أبندر إرم فسر الزبع يي أكان حديث شرجا ياي وبين كثيرا شجعنا بين الإيوة من قوامد الأحاديث لقى حديثون الشيء ما سوى يفهمت النبويتنا النبي بما اتضحت به وجوه إشاراتها السنية لإرم أبندا fuskokin nunan-nunan hadisi din ne haske ya bayyana ya bayyana hadisi wanda kowa ya gane me hadisin yake ne wala qaifa akrari an khafiya kowa ya gane asirce asircen lubun da ke cikin hadisan annabi na koye وهل كثيرا من مستشكل الإشارة يا ورود ديوة لك إشارولي وندسك ما سلكتي لما أوتي سبداك أبن داك باو شوف جاني وخص به كان أبن داك من تجده من كمال الزوج إن لك سكشن زوجي وسميع العبارة لفصل وذلك ما لو بجاء وانظر كذوب كتاب جواهر المعاني فقد عقد مؤلفه من جواهر يقول فيه أشكيه لكل من الآيات القرآنية ذلك من الآية من القرآن ده حديثا من ذا الله da ishara ta waliyai ya ware su baban ya musu babi yaktabi da bihi kullu nabi wanda dukkan wani mai hankali zai zai burin sa alhamdulillah sai mutsaya fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha
وضوء إليه من قوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله هذه صلاة تفتح لنا بها أمر الله كثير تحصيل بها وليا ونصيرا أنت ولينا ونصير يا ذا الجلال والإكرام والإحسان المخلص الحمد لله رب العالمين